فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فعقروها وقال تمتعوا في ديركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مقدور mutanen annabi salihu ake magana su kafiran annabi salihu to da suka yi shawaran cewa wannan taguwa tana ba dabbobinsu tsoro a wancan kasashe kamar kasashen arewa ne akwai tudu akwai kwari akwai tudu akwai kwari idan rani ya yi a tudu take kiwo idan da rani da damana a tudu take kiwo lokacin ɗari kuma da kata a cikin kwari take kiwo to duk inda ta koma sai dabbobi su watse saboda girmanta suna jin tsoronta wato akan tatsa wa mutum a gida gida dubu da ɗari biyar nonon ta kullum randa za su sha ruwa to rannan ba za ta sha ruwa ba sai gobe randa za ta sha ruwa rannan su kuma za su sha ruwa ba sai gobe amma za a ba su dama su ɗebi ruwan da suke so tun daga yau tun da gobe ita za ta sha amma za ta ba kowane gida nono za ta buɗe kafarta a zuwa ita ɗiban nonon ne a ɗiba wajen gida dubu da ɗari biyar da dai abin ya dame su ya ji labarin za su kashe ta su sai su wallahi in kun taɓa su da wani mummunan abu kar ku yarda ku taɓa su da wani mummunan abu in kun taɓa su da wani mummunan abu to azaba makusaciya za ta same ku to shi kenan haka ɗin ku sai suka yanke shawara za su kashe ta idan ba su askaha فقال رسول الله ناقة الله سبحانه فكذبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها ولا يخاف إباها sai baya nan sai sai wani mutum daga cikin mutanen tara da suka hada baki وكان في المدينة جزءة وهاري يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وآله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك آله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرنا هم لا يشعرون فانظر كيف كان أجل مكرهم إنا دمرناهم وقومهم وأجمعين suka yi shawaran za su kashe da su tara da shi da wanda ya ɗauki nauyin kashe ta sunansa ƙuddarun misali sai sai ya je kashe ta da ya kashe ta ya ziya za mu yi mu gaya masa da mu gaya mutanensa sai mu ce mu mu ganta ba mu ganta ba kawai za mu ce mu ganta ba to da annabi sani ya dawo yaya ina taguwar Allah suka ce su ganta ba sai wanda suka ce ai sun halaka ta har ma sun raba naman sun halaka ta sun raba naman duk gaba daya sai ya ce ina dan danta sai ka ce dan yayi kuka sau uku amma ya fada wani dutse ya bata suke to shi kenan Allah ya ba ku notice na kwana uku kenan wato yau laraba wato azaba za ta kuma samun ku za ku ga fuskokinku sun yi faƙi-faƙi gobe alhamis fuskokinku za su jawur jibi juma'a fuskokinku za su baƙi wayewan gari asabar za a halaka ku to shi na min za mu karanta nan gaba fa aqaruha sai ko sai kashe sabuwar Allah din fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam tamatta'u bi dayrikum thalathata ayyam shikenan sauran rayuwanku na jin daɗin ku na duniya kwana uku ne zalika wa'adun ghairu makzub za ku rayu kwana uku din nan a halaka ku bayan kwana uku wannan alƙawari ne da- daga Allah wanda baya tashi آه ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين معه برامة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز يا يند أرقورم يشكا لوكة هلكت دسو الأمر من هلكت دسو ديزو نجينا صالحا في مكئر تبدأ النبي صالح والذين معه دوأن دسك إيماني تاردكي muka kiyaye su azaban ranar halakar da waɗannan kafirai azaban wa min khizi da kunyata kunyata wadda za ta samu waɗannan kafirai yau mai izin ranar farko fiskokinsu sun yi fatsi-fatsi ra- ranar laraba kenan ran alhamis wa yau min hasin mustamir canji un nasu kanun ajar nakulin mun ƙayyar yau min hasin mustamir wato ranar laraba kenan ran alhamis fiskokin suka jawur kamar yadda ya ba su labari ran juma'a fiskokin suka baki kirin wato garin asabar za sai aka aka yi musu ihu sai suka halaka aka halakar da su Ah, wa min kulli yawmin inna rabbaka fa Allah ubangijin ka huwa shine alqayyu mai ƙarfi wanda ba a jayayya da shi al-azizu mabuwayi wanda yake ya buwayi komai da komai mai iko a mun samu wani abu nan ga shi a hannuna kun gan shi nan masu talabijin alƙur'ani ne nan a hannuna kun gan shi abin mamaki kafirai suka sa shi a takalmi ana takawa ke ji abin da ya dame mun nemi sunan takalmin mun rasa shi wannan takalmi an same shi ne ya ƙone a juji a bola mu'jizar alƙur'ani ga shi bai ƙone ba kun gan shi ko takalmin ya ƙone ne a bola amma ga ƙur'ani shi bai ƙone ba suna nema su wulakantar da shi sai dai Allah ya wulakanta su amma bai wulakantar da shi kun gan shi domin ne wanda ya samo takalmin yake lalle ya gan shi a ƙone amma bai san sunan takalmin ba to za mu nemi ya kawo takalmin ko za mu ga irinsa mu san sabonsa yaya yake don saboda musulmi su kiyaye shi wayannan kafirai Allah ya mana maganin su. To menene ya kawo na sa Qur'ani cikin takalmi don a taka in an taka shi kafirai ne za ku samu. Shi Qur'ani ko an wulakantar da shi ba zai wulakantu ba. Allah ya ce mu sharrin kafirai. Kun gan shi da Qur'ani ne gashi gashi cikakke cikakke gashi a daure. amma a dindiniyar takalmi aka sa shi gafi aka takalmin ya tsufa aka jefar a bola ya ƙone ga ƙur'ani ya fito bai ƙone ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah bai halakar da kafiran annabi Nuhu Allah bai halakar da kafiran annabi Hudu Allah bai halakar da kafiran annabi Salihu ya mana maganin waɗannan kafirai masu wasa da addinin mu wa'annan kafirai masu wasa da addininmu da Allah suke yaƙi Allah alƙayi al'azizu ya mana maganin wa'annan kafirai. To masu musulunta ku zo Allah ya kiyaye su. Bismillah. Na masu shiga musulunci. Karku tsare musu kofa mana. Ya? Mace ce, to ku gaya musu daga inda take to haka da ya tsinta. kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu a abin da kika faɗa a cikin wannan larabci fassaransa translation na wannan larabci kin ce kin tabbata Allah guda ɗaya ne shi ne ubangijin komi da kun shi yayi sama yayi ƙasa yayi kowa yayi komai yayi shi da iyaye shi iyaye mu duk gaba da kuma shi ne mai komi shi ne mai kowa shi kadai ne sarki mai mallakin komi da komi kin tabbata wannan kin ce kin yarda ne Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini kin ce kuma kin tabbata kin yarda Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne aiko sarkin wani gari ta ɗaya ba zai ishe shi ba balle Allah inda zai yi ai guda ɗaya ba zai ishe shi ba ya da guda ɗaya kawai ya shekara talatin da uku yahuda wai sun kashe shi kuma a zauna lafiya ga yahuda nan sai dukiya suke samu yau sun fi kowa kuɗi a duniya su yahudawa amma sun kashe ɗan Allah in ji ku ba in ji waɗancan wanda nake magana da su ba in ji ki ba to shi dai Yesu ba ɗan Allah bane bawan Allah ne Allah ya yi da wani abun mamaki ne Allah ya yi farkon mutane annabi Adam ba uwa ba uba yayi na biyun mutane da uba ba uwa ita ce Hawwa'u ya fito da ita jikin namiji sannan yayi annabi Isa a jikin uwa jikin mace babu uba mu kuma yayi mu da uwa da uba wannan abun mamaki ne na Allah amma Allah ba uban kowa bane Allah ubangijin kowa ne kin ce kin tabbata wannan kin tabbata ko sai ne miki murna kin zama musulma dukkan musulmin duniya ɗan uwanki ne kuma daga yanzu za ki wanka ki so sallah kullum akwai sallah biyar kuma irin wannan wanka da za ki yanzu in kina da aure kin kwanta da mijinki dole sai kin yi irin wannan wanka sannan ki alwala ki sallah kuma akwai jini da yake zuwa muku ku mata a cikin kowane wata yawanci to irin wannan jini in ya zo ba za a yi sallah ba ba za a kwanta da miji ba sai ran da ya yanke yankewansa ko hanya biyu ne waɗansu sukan ga wurin ya bushe ne kawai ba jinin to ya yanke kenan waɗansu ka shiga jini ya juye ya zama farin ruwa to jini ya yanke kenan sai an ga ɗayan biyun nan to sai a yi wanka irin wannan wankan da za a yanzu sai a kama sallah haka kuma a kwana da miji kuma in an aihu ma haka ne wajen yankewan jini wato wannan kuma za ki sami baki yanzu ba za ki sha ruwa ba sai rana ta faɗi kimiyya ki tashi da azumi za mu ƙarasa wannan watan tare da ke Allah ba ki dukiya ki yi zakka Allah ba ki dama ki je ki haji a duk abin da ba ki wajen musulmi yau babu kyau a wajen ki kamar cin naman alade kamar shan giya kuma duk abin da zama dole akan musulmi kamar sallah biyar kullum ya zama dole akan ki muna miki kyakkyawan fata muna miki murna Allah ya kiyaye miki addinin ki ya kiyaye miki imanin ki tun da ya soke zaɓe ki ke da ke musulunci yana sunan ki na da na ladi ko la la yadi to menene wani suna ke so a sa miki yanzu na musulmi na tsawawar gidan manzon Allah Hadiza ina miki murna Hadiza ka ɗauko mata wani gidan abin ya dinka miki ke zanen sallah ko Hadiza madalla sannan sai ki je musulmi su koya miki yadda za su yi matan musulmi Allah ya taimake ki to Allah bai mana maganin kafirin annabi Nuhu ya halakar da su ya mana kafirin ya mana maganin kafirin annabi Hudu adawa ke ne halakar da su ya mana maganin kafirin annabi Sali ya halakar da su wa'annan kafirai da suke damun mu suna wulakantar da addinin mu Qur'anin mu suke sawa cikin takarwai dan ataka dan wulakanci Allah ya wulakantar da su Allah ya halakar da su wani maganin su albarka ne sallallahu mu kuma Allah ya kiyaye mana imani ya kiyaye mana addinin mu wannan duka Allah yana nuna mana ne don mu gode masa mutanen uwar mu ɗaya mu ɗaya ya zaba musu hanyar zuwa wuta mu ya zaba mana hanyar bin Allah sai mu gode wa Allah mu ko Allah ya kiyaye mu sharrin su fa qaruwa wa qalat tawfi bi rikum salatu ta ayyam zalika azmu ghairu mahzub wannan alƙawari na za ku rayu kwana uku din nan to shi kenan za ku rayu din kwana uku bayan kwana uku jibrilu zai zo ya yi muku ihu ko hallaka ku mutu walan ma ja amma na jena salihan wallazina amanu ma hu biramatin minna min sirri yawma iz inna rabbaka huwal aziz qawiyul aziz lokacin da al'amarin mu ya isa na halakar da su sai muka tsayatar da annabi salihu da mutanensa kai ma ya rasulullahi haka za mu yi da kai in lokacin halakar da kafiran makka yayi za mu cire ka daga makka kai da mutanenka ku koma madina ku zauna makkan ma ba a cikin makkan za mu halakar da su ba domin makka gari ne mai alhurma sai mun ja su mun kai su wani ƙauye can badar mu halakar da su mu kama maka saba'in mu danka maka a hannunka sai yadda kai da su mu kashe maka mutum saba'in a cikin su daga nan wato kai haƙuri yadda ka ji kenan muke yi da annabawa ƴan uwanka da kafiransu najjena salihan muka tsiratar da annabi salihu wallazina ma amanu ma bi rahmatin minna aw min khizyi yawma idhin mun tsiratar da su da rahama daga gare mu mun tsiratar da su daga jin kunya na ranar jin kunya ranar saukar wannan azaba mun tsiratar da salihu da mutanensa inna rabbaka min allah ubangijinka ya rasulullahi huwa shine alqawiyyu mai ƙarfi wanda ba abin da yake rinjayarsa wanda shine ma yayi komai yayi wa komai din ƙarfi al azizu mabuwayi وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين واخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين su kuma da me aka halakar da su azabar annabi nuhu dai na muta- kafiran annabi nuhu dai da ruwa aka halakar da su kafiran annabi hudu da iska aka halakar da su su ko waɗannan ya aka yi ne tsawa tsawa aka yi musu ka halaka irin tsawon nan mai tafiya tare da da ruwa din nan to tsawa aka yi musu sai suka halaka fa aka zalle da musayatu asayatu tsawa akaza sai ta kama allazina zalamu wanda suka yi kafirci suka yi zalunci din nan suka yi kafirci suka kafirce wa Allah da annabinsa salihu suka yi zalunci suka ƙaryata mai gaskiya suka yi zalunci suka kashe taguwar Allah sai tsawa ta kama su wa aka zalamu sayatu fa azlo sai suka wayi gari fi dairin a gidajen su jasimina suna suna farfade kowa ya zama gawa ya faɗi ba motsi
كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بودا لثمود wato sun zama gawaye a cikin gidajensu a cikin garinsu wato diyar ana faɗin jam'in gidaje da su ana faɗin jam'in garuruwa da su ana faɗin ƙasa da su an ce diyarul arabiya wato ƙasashen larabawa gaba ɗaya kenan amma gidajen larabawa aka ce sai suka zama kamar ba su taɓa zama a waɗannan garuruka a waɗannan gidaje ba ka Allah ya ganau fiha kamar ba su taɓa zama sun ji daɗi a garurukan ba sun zama gawaye sun halaka annabi sali yana kallo yana fito ina amfanin irin wannan ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasatu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin yana yawo cikin gawaye to ina amfanin wannan yanzu ina amfanin wannan wallahi Allah ya san na gaya muku na gaya muku irin wannan to yanzu ina amfanin wannan na isar da aika aikan ubangiji na yi muku nasiha to ina amfanin wannan yanzu
ولقد bala budan li samud halaka ta tabbata ga waɗannan samudawa kafirai ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بإجل هنيذ to mun wuce kissar annabi salihu da mutanensa ta ƙare za mu kawo waɗansu kistoshi guda biyu a haɗe kissar annabi ludu ce to amma za a bi ta gidan annabi ibrahim kamun a isa garin annabi ludu din annabi ibrahim watakila a lokacin yana falastin ne domin tun da aka ce tsakanin garin da suka tashi su mala'ikun da suka je bakunta gidansa abinda suka ci duka mil 48 ne suka je garin annabi ludu to sun mai da kan an mai da su lokacin ne samari wato da mala'iku da aljanu da shaidanu su dukkan halitta in sun ga dama sai su juya su zama ita halittar kamar yadda dan adam ya shiga ya sako coat ya fito ya sake shiga ya shigo jamfa ya sake shigowa ya shigo malum malum ya sake shigowa ya shigo kufta duk yadda ya ga dama zai canja rigunansa shi dan adam to haka su ma mala'iku da aljannu da shaidanu duk abin da suka dama za su mai da kansu suna iya mai da kansu dabba su mai da kansu mutum su mai da kansu maciji su mai da kansu wani abu dai wanda duk abin da suka dama suna iya dauka su mai da kansu shi su surantu da shi tun da yake ba su da jikin da ake gani su samu abin da za su bullo wa mutane saboda haka ne za a kawo kissar annabi ludu amma sai an hada da ta annabi ibrahim walamma ja tutuna ibrahim bil usri qalu salama qala salam fa ma labisa an ja bi ilin hanis kissar yadda take mutanen annabi ludu suna ta kafirci kafircin da suke yi su maza suke dannewa su yi liwaɗi da su kafircin su kenan kuma a fili ba wai sai an shiga ɗaki ba kamar yadda mutanen annabi nuhu su mata suke dannewa amma gaban jama'a ba sa ɓuya to amma mutanen annabi nuhu su mazaje suke dannewa a gaban jama'a su yi liwaɗi da su kuma suna takaran abubuwa masu muni kamar tusa suna yin fashi da makami duk abubuwa marasa kyau da mutanen annabi nuhu suna yin sa to da abun ya damu ya damu ya damu yayi wa annabi ludu yawa yayi karan abin to sai Allah ya yi nufin zai halakar da waɗannan kafirai kazzabat qawmu lutin lil mursalin إذ قال أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما سلكوا عليه من نجر إن نجر إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا إن لم تنتهي يا لوط لتكون من المخرجين قال إني لمالكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجناه yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azin wa'azin bai yi ba sai ce Allah ina roƙonka ka kiyaye ni da ni da mutane na daga sharrin waɗannan mutane to sai Allah ya karbi addu'a da Allah ya karbi addu'a sai ya turo waɗansu samari kyawawa ashe mala'iku ne kamar yadda masu neman mata dai sun ga karuwai kyawawa to shikenan tarko ya zo to haka su waɗannan da an ga samari kyawawa to tarko ya zo mala'iku ne suka zo a cikin surar samari kyawawa suka fara zuwa gidan annabi Ibrahim suka sauka gidan annabi Ibrahim da ganin su maraba gashi da son baki Sheikh Lalli sanna al-qira wa assasa al-mahajij fi umm al-qura shine mai son baki yakan fita taryen baki ma daga in ya ji labarin za su zo balle sun zo waɗannan sun zo da suka zo shikenan ya gaida su da zuwan sai kalu salaman kala salam suka ce muna muna karanta maka muna karanta maka gaisuwa muna isar da gaisuwan mu gare ka yanzu masubi kenan kala shi ma ce salam gaisuwa tabbata gare ku salamun qawlan min rabbi rahim gaisuwa tabbata gare ku kuma yadda kuka min gaisuwa fa ma labisa an ja bi ilin hanif faraga ila alihi fa ja bi ilin samin فقربه إليهم قال لا تاكلون فوجد منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام حليم فأقبلت امرأته في سرة فسكر وجهها فقال أجوز أقيم قالوا كذلك قال ربك إنه الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لننزل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فوجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم فسكا زو سكا سوكا bai daɗe ba sai ya je samo ƙaramin bujumi mai kitse maza maza ya zo ya gasa ya gasa bujumin a suna gasa nama ne wato rami suke tonawa su sa tsakonkwani a cikin rami to sai a sa wuta tsakonkwanin nan sai su yi jawur to da an zo an zuba nama a kansa yanzu nan sai ya gasu to maza maza ya haka sai ya gasa musu ɗan maraƙi mai maiko bi ijilin samin ijilin hanif gashi mai maiko gashi gasashe ba a dade ba sai ya kawo shi fama da bisa ba a dade ba an ja bi ijilin hanif sai ya kawo musu wannan dan maraki gasashen nan na na, na saukar baki shikenan sai aje a gaban su ya matsa ku bismillah bismillah ala ta kulun ba za ku ci bane bismillah ku ci mana sai suna kallon junansu su samari sai suna kallon juna ba wanda ya mika falan mari aidiyam la tasilu ilay nakirahum wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf da ya duba ya duba ya ga dai hannunsu ba sa taba abinci ba sa taba nama to sai yana kallon su suna kallon junansu sai ce ba za ku ci bane ba za ku ci bane to sai sai ya gane ashe ba mutane bane sai ce shin bakin na ko ba mutane bane ne to sai ji tsoro to dama in Allah ya turo mala'iku cikin sura wata daban ta ɗan adam bai zo ya yi maganan manzanci ko maganan wani abu ba to annaba za su ji tsoro ko wata jarraba ce ta zo kamar yadda aka jarrabi annabi annabi dawud wajen shari'arsa to sai ce shin bakin nawa ko ba mutane ba ne sai ya ji tsoro ko sun zo halakar da mutanensa ne ko sun zo su gaya masa wani abu ne wanda hankalinsa baya so shi baya jin tsoron wani abin da zai same shi a'a yana tunanin mutanensa ne domin lokacin da aka ɗaure shi cikin majajjawa lokacin da ya faɗa da maruz aka hura wuta za a jefa cikin wuta jibrilu ya zo ya ce baka da wata bukata ne sai ce a ba da bukata wajenka sai ce dama ba wajena ba wajen Allah ce Allah ayi na ganya suka daure ni ilmuhu bi hali yubni an su'ali yana gani na tunda ya san abin da nake ciki ba sai na tambaye shi ba to wannan malaman ma'arifa suna ce wato wai farkon suluki kenan wato farkon suluki kenan mutum lokacin da ya zama zubin nan bai damu da komai ba da mai kyau da mummuna da komai shi Allah kawai bai damu da komai sai Allah shi kadai bai damu da wata wahala ba to amma lokacin da yayi ya zama dattijo ya zama kamilul ma'arifati ya fita cikin wancan harka na jazbu mun je da jazbunsa iri iri ne qala hadha rabbi falamma faraka Allah fi bilafirin qala hadha rabbi falamma qala lailan hadi rabbi lakun duk da yayi maganganun jazbu irin wannan to da ya wuce nan sai muka ji yace rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي الله من شيء يتروكم الله يتروكم الله كذا كذا الله إنا روكم كذا كذا كذا كذا يا هو كمال كمال المعرفة كينا to wannan tunani su annabawa jin tsoron Allah gare su don shi Allah komi nasa ne bai damu ba shi Allah shi komi nasa ne shine ya halicce su shine ya ba su annabci saboda haka randa za a yi yakin badar da komi ya tabbata annabi yayi sallah raka'a biyu na roƙon Allah Allah wayannan mutane da kike gani su kadai ne yanzu musulmi a duk duniya gaba ɗaya ba musulmi sai su in ka yadda ka halakar da su shikenan masu sallah a duniya sun kare Abubakar yana ce kar ka ji tsoro ya Rasulullah Allah ya karɓi addu'a kar ka ji tsoro yace Allah Allah ina nuna maka mutanen kar ka halakar da su to haka annaba suke da tsoron Allah fa aujata fi nafsi sifatan musa qulna la takhaf innaka antal ali annabi Musa kenan haka annabi Ibrahim anan aujata fi nafsi sifatan kulna la taqaf sai mala'iku suka ce wa annabi na karka ji tsoro kai abin da mu baki ne mala'iku ne gaskiya ne kamar dai mutum yayi baki ashe bai sani ba yan sandan ciki ne abun ya kai har su ganar da shi mu fa polisai ne to abin da zai fara cewa lafiya lafiya kamun su gaya masa abin da ke tafe da su mu dai polisai ne aiki muke yi sai ce abu da zafar cewa lafiya to sai ya ce a da ya ji tsoron nan sai suka ce la ta khaf inna ursilna ila qaumi lutin mu maraiku ne amma azabar da muke dauke da ita ba ta nan garin bane ba ta mutanen ka bace mutanen annabi lutu za mu halakar to nan da nan matar tana kaiwa tana kawowa tana kawo musu abinci tana kawowa tana kaiwa tana kawo daga jin wannan magana za su halakar da mutanen annabi ludu na sai ta yi murna ta yi murna ta yi dariya domin annabi ludu dan uwanta ne kamar yadda yake dan uwan annabi ibrahim din ne shi ma ta yi ta yi annabi ludu nan a dawo da shi ya kaura daga saddum din ya dawo falastin ya zauna da ta yi ta yi annabi ibrahim bai dauko shi ba to shi ta ji labari za a halakar da kafirin annabi sai ta yi murna ta yi dariya sai muna ta dariya sai ta ce sai malaiku suka ce ke mai dariyan nan albishirinki mun zo miki da albishir ne za ki aihu shi annabi ibrahim ma sun ce masa wa basharu bi gulamin alim kai ma albishirinka za ka aihu mun zo maka da albishir ita ma basharu la ta fadahi kad fa basharna bi ishaq wa min wara ishaq yaqub mun miki albishir ta ki aihu alhali yau shekara goma sha uku kenan da aka yi aihuwa a gidansu hankalinta a tashe shekararta wajen ɗari ko ɗari ɗaya babu mijinta shekararsa ɗari da ashirin sun yi gwagwarmayan wahalar duniya ba irin wadda ba su sha ba na halak na kafiran nan lamaruzu da mutanensa Allah ya nufe shi da ƙaura zai ƙaura da ƙasar Babila ɗin zai dawo Falastin ya biyo ta Misra sarki ya kwace masa matarsa Sarra ya kwace ta saboda kyanta to sai Allah ya buɗe masa ido yana gani kaman a gilas take tafiya duk inda ta je ba ta buya don kada ransa ya ji wani abu to da ta je inda shi sarkin yake so ya lalata sai Allah ya kashe masa jiki duk gabaki da hannunsa baya motsi kafarsa ba ta motsi sai ce kai ku zo ku dauke min wannan ba mutum bace aljana ce ku dauke ta ba mutum bace aljana ce ku dauke ta ku dauki wannan ku bata ku bata hajara na bata kyautan baiwa maza ta bar min gidana ta bar min fada na maza maza aka kore ta aka baita baiwa sai Sayyidina Ibrahim ya karbi Hajara ya sadaka da ita Allah da ikonsa ko sai aka samu sayyidina Isma'il ta wajenta sayyidina Isma'il da aka haife shi kuma sha'aninka da mata sai kishi ya dawo ba ta son ganin ku yangar ko kaɗan ba ta so da ganta ba ta so da ta gaɗan hankalinta ya tashi ba ta so ta gansu duka to annabi Ibrahim sai abu ya zame masa ita wannan mace yar uwarsa ce sun sha wahala a duk duniya ba irin wahalar da ba sa tare ba ba ta da kowa sai Allah sai shi ita ko wannan kuyangar yanzu ita ma ba ta da kowa sai Allah sai Ibrahim ba zaman lafiya ya zai yi yadda zai yi sai ya yadda Allah ya shirya masa sai ya ɗauke ta da ita da ɗanta ya kai ta daji ya ajiye su ya bar ƙasar Iraq ɗin wato ƙasar Sham ɗin inda yake ya je ya ajiye su can inda za a yi Makka to ya ɗauki hajara da ɗanta Ismail ya je ajiye su a makka lokacin wurin daji ne ba komi ba kowa ba ruwa ba komi inda Allah yake masa umarni ya maimaita ginin ka'aba kenan a wurin to da ya ajiye su da ɗan guzurinsu na abinci na abin sha sai zai koma sai uwar yaron ta ce mai gida nan za ka bar mu inda ba kowa sai eh Allah ne ce kai haka ya ce eh mun yarda tun da dai Allah ne ce Allah ba zai so zarta mu ka abin sai koma wajen uwar gida ya basu suna nan abinci ya kare ruwan sha ya kare shine dalilin ta tashi tana gudu in nan ta gudun nema wa ɗanta ruwan sha shine ya fito da safa da marwa kamun ta dawo kuma ɗanta ya girgiza kafarsa Allah ya fitar da ruwa shine ya zama ruwan zamzam to sai da aka shekara goma sha uku yaron yana da shekara goma sha uku sai na Ismail kamun wannan albishir ya zo wa Ibrahim. To, har ya samu daɗin hankalinsa ya kwanta amma bai manta ba uwar gida dai ciwonta bai warke ba. Ina ma ita ma ta samu aihuwa. To, da mala'ikun suka zo suke albishirin ka za ka samu aihuwa. Da suka ga magana da shi suka ce ma za su harakar da kafiran annabi annabi ludu ta ta ji sai ta yi dariya ta yi murna alhamdulillah na gode wa Allah da nuna mana wannan rana ta halakar da wannan kafirai miyagu da sai dariya ta yi murna sai suka ce albishirinki ga wani ga wata murna ma wanda ta fi damunki za ki aihu za ki aifi ɗa sunansa Ismailu shi ma sunansa Ishaqu za ki aifi ɗa sunansa Ishaq Ishaq da bakin rananci wai mai dariya shine Ishaq mai dariya to kuma za ki rayu sai kin ga ɗansa mai suna Yaƙub ɗan Ishaq shi wannan sunansa Ishaq ɗansa kuma Yaƙub dukkansu annaba ne duk sai kin rayu kin gansu to daga nan sai hargowa ta tashi kanar fi sarrafin fasakkar waje ha faƙar ajizun hakim sai hargowa tana marin fiskar ta don Allah yau ku ji mamaki baki sun ce wai ni tsohuwan nan zan aihu don Allah yau ku ji mamaki tana marin fiskanta wai ni tsohuwan nan in ji bakin nan wai zan aihu gani na tsufa ga miji na haza ba ali shekha inna haza la shay'un ajib yau ga mamaki gani tsohuwa ga miji na tsoho wai za mu aihu inna haza la shay'un ajib ولما
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فلما رأي أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط da dai ya ajiye musu wannan nama a gabansu mai kitsen nan wanda aka gasa shi gashi mai kyau din nan a gabansu yayyai ala takulun ala takulun ba za ku ci bane ba za ku ci bane ya jawo hankalinsu hannunsu bai kai kan nama ba na kiran to sai zuciyarsa ta inkarin su wa aujisa minhum kibatan ma sai yasa tsoro a cikin zuciyarsa na waɗannan baki bakin nan dai ba lafiya ba karu za ta kaf ka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lut mun an aiko mu da azaba ne amma ba a, ba a garinka ba ba a mutanenka mutanen kafirin annabi ludu ne za mu je mu halakar da su basharu bi gulamin halim fa akbalat imratu bi sarajin masakar wa jahadin kenan وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب امراته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب lokacin da suke ba da wannan albishir na halakar da kafiran annabi ludu matarsa tana tsaye tana jin abin da ake faɗa daga jin labarin za a halakar da kafiran annabi ludu fa dahikat sai ta yi dariya daga yin dariyar nan bashar na haɗe ishaq sai muka yi mata albishir za ta samu ɗa sunansa ishaq mai dariya kuma za ta rayu ma sai ta ga ɗanɗanta mai suna yaƙub shi ko yaƙubu abin da aka sa masa yaƙubu wato yaƙubu ya biyo akibu isu shi annabi ishaq sai ya tashi wani mutum jarumi annabin allah mai kishi da ya zama mai kishi a shi annabi annabi ishaq to shi kenan sai matarsa ta yi ciki na tagwaye da matarsa ta yi ciki na tagwaye sai ya ji suna kokowa a cikinta sai matar tana jin magana sai ta kawo wajen kunnen mijinta don Allah ka ji abin da yake ciki na suna suna kokowa suna magana sai ya sa kunnensa sai ya ji ya ji isu yana cewa idan ka kuskura ka riga ni fitowa to zan keta cikin uwar mu ba zan fita inda ka fita ba shikenan to sai suna kokowa haka sai ya zama annabi ishaq sai ya ji daɗin wannan magana namiji mai kishi haba namiji ka ji tausayin uwarka mana haba namiji ya wallahi in ya riga ni fitowa ni ba zan yarda ba sai dan ke da cikin fita amma ba ya riga ni fitowa ba haba namiji kai hakuri mana kai hakuri to kai tun da shi ba zai hakuri ba kai yaqubu dakata ka biyo bayansa takunu aqibahu ka biyo bayansa to shi kenan sai aka fito da suka fito sai hankalin kullum hankalin uban yana kan isu saboda shine ya ɗauki hankalinsa na namiji mai jarumta mai mai kishi ita kuma uwar gida hankalinta na wajen yaƙubu wanda ya ji tausayinta haka aka girma da aka girma sai mutuwa ta zo za ta ɗauki sa sai ya kira shi isu ɗin a zo maka addu'a ka je ka samu nama rago ko kai wo farauta ko kawo rago mai kama ka za ka gasa ka zo kai sadaka zan maka addu'a irin tamu ta gidan annabi ibrahim kai albarka shike sai uwar tana ji maza sai ta rada wa yaqubu ka je maza maza ka nemi rago iri kaza iri kaza ka gasa ka zo ka shiga wajen babanka cikin duhu ka ce masa gashi na kawo naman da kace za ka yi min addu'a din shikenan sai ya je ya samo shi yaqubu da ya je ya samo baba na kawo naman da kace in na kawo zaka min addu'a din sai ya sha ba ci a in mako dai jikin kaman ba jikin ishaq ba yace Allah ya maka albarka Allah ya sa maka albarkar nan irin ta gidanmu albarka annabi Ibrahim mu ahlul baiti ya masa addu'a ya masa addu'a ya gama da ya gama ya tafi sai ga wannan ya dawo ce baba na dawo yanzu na kawo ashe ba kai ne ka ka zo yace wani ya riga ni da ba wanda ya ga da ka ta zo zo ba wanda ya riga ka zo Allah ya baka ƴaƴa manya manya masu mulki masu hikima masu ilimi masu dukiya to su ne yahudawa yahudan nan nasara nasara ne yanzu su kuma annaba su ne na wajen annabi yaqubu din nan to wato gidan annabi ibrahim kenan to wato wannan abin da yake karantarwa akwai abubuwa da yawa da wannan wuri ke karantarwa na farko dai annabi ibrahim shine shugaban masana Allah ashe masana Allah masu dogara da Allah domin Allah yana cewa duk duniya ba wanda yake da addini mafi kyau kamar wanda ya bi irin addinin annabi ibrahim wa man ahsanu dinan mimman nasara wajhahu lillahi muslimin wattaba millata ibrahim hanifa ashe addini mai kyau baya hana ai shanu da yawa annabi ibrahim mai shanu ne da yawa kaga da yin baki ya ja dauko mara iyayenka yana da shanu da yawa kuma kaji yana da mace kaji kuma yana da ɗa to kai karka ce kai za ka zama wani sufi ba ruwanka da aure ba ruwanka da dukiya ba ruwanka da ko wanda ya fi ka sufanci arifi wanda ya fi kowa arifanci yana da shanu da yawa yana da mace yana da ɗa yana yankawa baki ma bujimi ka san wanda yake yanka baki bujimi dai ba shanun nasa ba kaɗan bane to nan an kawo fama labis an ja bi ilin hadis ba a daɗe ba nan da sai ya kawo sai ya kawo maraƙi mai maiko gashashe to nan ashe ana son mutumin da zai girmama baƙi daga zuwan baƙi maza maza ka tashi tsaye ka nema musu abin da za su ci da abin da za su sha da sauri kuma da bisa kar ka daɗe in ka yi baƙi ka gaggauta nema musu abinci kenan kuma ana son ka zauna tare da su ku sa hannu tare kar ka rika daga ido sama ka rika duban wajen inda hannu yake faran mare aidiyahum bai ce wujuhahum ko afwahahum ba bai ce ya ga bakunan su ba sa ci ba sai ce hannayensu kai dai mai gida idon ka kasa kasa wajen abinci wajen hannaye karka dubi sama balle ka ga yadda ake sa loma a baki wannan duk ladabin iya zama da baki ne to ka rika duban yadda mutane suke daukan abinci karka dubi yadda suke sawa a baka in ka ga suna rauni wajen ɗaukar bismillah ku ci mana ya kuke wasa da abinci ku ci mana a ci mana ai domin ku aka yi ana gaya musu maganganu masu daɗi kuma ana ana kulawa da su duk wannan alkur'ani na karantar da mu ne yana karantar da wannan yana karantar da wancan kuma da bisa an ja bi yin hani falamma ra'a aydihim la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin wa imra'atu qa'imatun faqat fabashsharnaha bi ishaq wa min wara ishaq yaqub bayan ishaqa ma za ki samu wani jika uban annabawa ƴaƴansa goma sha biyu annabawa jikan ki ne wannan
قالت يا ويلتى أعلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب shikenan sai tana marin fuskanta tana tana harguwa tana maganganu yanzu ina tsofe tsofe da ni ina tsofe tsofe da ni kuce zan aihu ga mijin na fa tsoho ne shi ma in shekara ɗari da ashirin ni mai shekara ɗari ɗari ɗaya babu a ce zan aihu wannan magana akwai mamaki inna hadha la shay'un ajib wannan magana akwai abun mamaki ya wailati a alidu wa ana ajuzun kaito kaito kaiton wannan irin labari an a alidu shin zan aihu kuwa wa ana ajuzun ina tsohuwa wa haza ba ali shekhan ga ga na kuma tsoho ne inna haza la shay'un ajib wannan abu akwai abin mamaki قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد eh sai mala'iku suka ce mata a ai ko da abun mamaki ne ba dai a wurinki ba kina matar annabi ibrahim aikin riga kin sani gidan annabci gaban gida ai kun san aikin allah yanzu wakar karar suka min kabul walam takshiya lokacin da annabi zakariya yake cewa ya tsufa ya za a yi masa albishi zai samu haihuwa allah ya ce a gaya masa ai da shi ba komai bane aka halicce shi balle tsoho ya aihu Allah da yake daukan abin da ba komai bane ruwan mani ma mai da shi mutum balle daukan wani balle mai da tsoho ya aihu ko tsohuwa ta aihu za ka shiga musulunci to alhamdulillah kai haka ki la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda ka faɗa translation wannan larabci kace tun daga zuciyarka ka yarda har bakinka Allah shi kadai ne shi daya shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi komi yayi kowa kuma shine mai komi shi ke mulkin komi da komai kuma shi ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad dinnan bawansa ne manzonsa ne kace ka yarda kace ka tabbata Yesu ba dan Allah bane annabi Isa kenan ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wani abun mamaki ne na Allah wanda Allah ya halicce shi da uwa kurum babu uba kamar yadda ya halicci annabi Adam ba uwa ba uban ma gaba daya ya halicci Hawwa'u ba uwa haka ya halicce mu muna da uwa muna da uba shi ko Yesu yana da uwa ba shi da uba yadda Allah yake kera kowane jinjiri a cikin uwarsa matar ba mijinta ne yake kera mata ɗanta a cikinta ba ba shi ke sa rai ba to haka Allah ya kira annabi Isa a cikin wannan a cikin Maryam ya jefa rai ruhu mai tsarki ta haife shi ba uba shi annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ka yarda ko alhamdulillah kace alhamdulillah ka zama musulmi kenan yau duk musulmin duniya ɗan uwanka ne muna maka murna kaji abin da ya zama dole akan musulmi duka ya zama dole akan ka akwai sallah guda biyar kullum zaka je kai wanka a koya maka yadda za ka yi wanka za ka yi sallah kuma sallan nan kullum sau biyar ake yi kuma za a za a koya maka duk yadda za ka yi a wankan da za ka yi yanzu nan in kai aure ka kwanta da matarka dole sai ka yi wannan irin wanka sannan ka yi sallah kuma in ka samu dukiya za ka fidda zakka ba za ka sha ruwa ba sai rana ta faɗi za mu ƙarasa wannan azumi tare da insha Allah kuma Allah ya baka dama ka je kai haji ko duk abin da ba shi da kyau wajen musulmi kuma cin naman alade da shan giya da sauransu duk ba za ka yi ba saboda ka zama musulmi menene foma ne naka sunan kanada na giwali to yanzu wani suna kake so na musulmi muhammadu sani ina da muhammadu sani mune maka murna da muhammadu sani kaji ko kaji akwai maka yadda zaka musulmi ba shi abun yin riga gashi gashi ka je ka ɗinka riga da wando kai sallah ka ji Allah ya albarka wa min wara ishaqa yaqub qala ya waylati alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib qalu sai mala'iku suka ce mata astajabina min amrillah ai ba irin ki ne zai mamakin irin wannan ba kina matar annabi ibrahim matar babban gida gidan annabci ai ba za ki yi mamakin haka ba Allah mai ɗaukar wani abun banza ma ya mai da shi mutum balle yin mutum tsakanin tsoho da tsohuwa ai ba abun mamaki bane a ta'ajabi ne yanzu kai mamaki min amrillah al'amarin Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum wa ahlal baiti rahamar Allah da albarkatan Allah sun tabbata akan ku mutanen babban gida gidan Annabi Ibrahimu gidan su Annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam Annabi Ibrahim shine uban annabawa dukkan annabin da ya zo bayan annabi annabi Ibrahim to dan annabi Ibrahim ne ƴaƴan annabi rasu Allah ya gina ya mai da su annabawan duniya har annabi Muhammadu ɗansa ne sallallahu alaihi wa sallam to wannan ba abun mamaki bane a wurin ku ku mutanen babban gida gidan albarka gidan annabci rahmatullahi barakatuhu alaikum ahlul bait ku a cikin ku za a kawo ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahmatullahi barakatuhu alaikum ahlul bait innahu shi Allah hamidun abun godewa ne majidun mai yawan baiwa ne ku gode wa Allah Allah shi ya ba ku waɗannan darajoji na aihuwan annabawa kuma shi ne zai ba ku ɗa bayan kun tsufa ɗin.
فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط
فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشر يجادلنا في قوم لوط to tsoro dai ya tafi yanzu murna ta cika zuciya uwar gida za ta samu aihuwa shi ma zai samu ɗa na biyu kuma an masa albishir mai yawa tsoro ya tafi murna ta cika zuciyarsa falamma zahaba an ibrahim ar-ra'u wa ja'at al-bushra yujadiluna fi qaumin lut to shikenan naji to sai ku mun bayani ku mun bayani suka ce inna muliku ali hadhihi alqarya inna alaha kanu zalimin annabi ya ce inna fiha lutan qalu nanu ala man fiha lanajjannahu wa alahu illa imra'atuhu kana min al-ghabirin kun ce za ku harakar da garin annabi ludu to yanzu garin da in gari za a samu musulmi ɗari za ku halakar da garin duk da musulmin kaja idan gari za a samu musulmi hamsin za ku halakar da garin duk da musulmin ke a'a in gari za a samu musulmi ashirin za ku harkar da garin duk da musulmi ce a har aka dawo kan mutum ɗaya inda mutum ɗaya za ku harkar da garin in kun harkar da shi shi mutum ɗaya ko meye laifinsa su waɗanda an ga laifinsu suka ce dakata mun fi ka sanin abin da yake cikin gari inna fiha lutan ce to akwai annabi lutan cikin gari ce ai mun fi ka sanin abin da yake cikin gari inna fiha lutan qalu nanu arabi man fiha mun fi ka sanin wanda suke cikin garin ba lutu kadai ba lanunajjannahu wa alahu mun yi alkawari za mu tsirtar da annabi lutu da matarsa musulma da jama'arsa musulmi da ƴaƴansa za mu tsirtar da su sai dai akwai matarsa kafira ita kan ba za ta tsira ba kanar milan gabirina za ta wanzu cikin masu halaka ita kan dama Allah ya gama na da raballahu ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغن عنهما من الله شيئا قيل ادخلوا النار مع الداخلين ما ترى النبي نوح كافرا لما ترى النبي لوط كافرا دكان su yan wuta ne tare da su matan manyan mutane ne matan manyan mutane ne to wannan jayayya tsakanin annabi Ibrahim da mala'iku shine Allah yake gaya mana da tsoro ya tafi murna ta cika zuciya kuma sai annabi ibrahim ya tsaya yana jayayya da mala'ikunmu yana da ijadu na fi qaumi lut inna ibrahima Allah yana ba mu labari إن إبراهيم لحليم أواه منيب inna ibrahima la halimun awahum munib inna ibrahima babban mutum annabi ibrahim dinnan da kake jin labari wani mutum ne la halimun mai yawan haƙuri mai yawan ilimi mai yawan lura in an ce mutum halim to ya haɗa ilimi da hankali da haƙuri da lura da kowane irin abu na na, na kamala shine halim uh, inna ibrahima annabi ibrahim kakanka la halimun wallahi mutum ne mai yawan ilimi mai yawan haƙuri wanda an masa bai ramawa awwahun mai yawan mai da al'amarinsa wajen allah kullum al'amarinsa wajen ana ce Allah ko oh Allah kullum sha'aninsa Allah Allah kawai a zuciyarsa awahun munibun mai yawan komawa ga Allah kullum hankalinsa yana wajen Allah saboda haka ne jayayya da yake yi da wayannan mutane tausayin da aka halicce shi da shi shine ya dame shi ya za a halakar da waɗannan mutane ko akwai musulmi a cikinsu yake neman ya kare waɗannan musulmi ya ji mafitansu sai da ya ji mafitansu kuma hankalinsa ya kwanta haka Allah ya masa kirari inna Ibrahim da halimu na wahu munib يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه آتيهم عذاب غير مردود يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه مؤاتيهم عذاب غير مردود يا إبراهيم إنجي ملائكو samarin nan wanda suke mala'iku ne walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa labasna alaihim ma yalbisun in Allah ya ga dama haka yake yi sai ga mutane suna yawo cikin mutane amma akwai mala'iku cikin su ya Ibrahim aridan haza Ibrahim wannan jayayyar da kake dukka ajiye ta ka batta duk jayayyar da kake cewa mutum inda mutum kaza za a halakar da gari inda mutum kaza duk a bar wannan magana maganan azaba dai ta tabbata ba za a kau da wannan azabar ba amma mutanen dai musulmin kam za a ziyartar da su shi annabi Ibrahim yana so ne mutanen gaba ke daya kamar yadda ɗansa yake cewa annabi Muhammadu kenan ba yana ce Allahumma ahdi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shiryar da mutane na ba su sanni bane to shi Ibrahim yana so a dan ja musu kwana ko za su musulunta ja maganan dai halaka ta zo ba za a kawar ba ka bar wannan magana na jayayya da na saukan azaba azaba za ta sauka ari an haza innahu qad ja'a amru rabbik wato al'amarin ubangijinka na halakar da waɗannan kafirai ya zo ba ba ba canjawa innahu qad ja'a amru rabbik wa innam atim azabun lallai azaba wata azaba gairu mardudin wanda ba makawa ba wanda zai juyar da ita a fasa ta zo ba fasawa wato ya zama kenan gaba da an yi yanke wato jaffar karam ake cewa irin wannan to irin wannan lokaci in yayi ko annabi ne ya roƙo sai a ce dakata inda wannan lokaci yayi to ko annabi ne ya roƙo Allah yana ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum munafikan nan ba kana ce musu gafara ba kai wato koda zaka ce musu gafara sau 70 ba zan musu gafara ba su Abdullahi ibn Goyim kenan saboda tausayin da yake da shi to irin wannan yana faruwa kuma Allah ya ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutanen nan naka in ba su bar kafircewa zan saukar musu azaba ta sama min fawqihim wa min tati arjulihim zan saukar musu azaba ta sama da ta ƙasa annabi yana ce Allah ina roƙonka ina roƙonka Allah ina roƙonka to ta ƙasa ce Allah ina roƙonka ina roƙonka ali au yalbisam shi'an ko kuma in sa musu sabanin ra'ayi su ta faɗa junan su Allah ina roƙonka yace wannan na riga na zartar azaba ta saukar ta sama ta harkar da jama'an annabi dai an ɗauke ba za a yi wannan ba kamar yadda azaba ta sauka akan kafiran annaba da suka wuce ba za a yi wannan ba azaba ta fito ta ƙasa ta janye mutane su halaka ta ƙasa Allah ba zai wannan ba amma abinda ya saura wanda aka roƙa ba ba a karɓa ba shine saɓanin ra'ayi tsakaninmu ni musulmi ne kai musulmi ne Allah mu ɗaya annabin mu ɗaya Qur'anin mu ɗaya kiblar mu ɗaya watan mu na ramadana ɗaya lokacin hajjin mu ɗaya wuri ɗaya amma saɓani ya shiga tsakanin mu ba ka so na wai wai ina yin wani abun da ba ka so ni ma ba na son ka saboda kana yin wani abun da ba ka so to wannan irin saɓanin ra'ayin da shi kam yana nan shi ke saura ke wahal da mutane tun zamanin da har yanzu kuma har gaba da gobe Allah ya kiyaye sai dai wanda Allah ya ga dama sai ya nuna masa hanyar tsira ana cikin jayayya ana cikin jayayya sai Allah ya nuna masa hanyar tsira sai ya wuce ya tsira inna atum azabun ghairu mardud azaba za ta sauka akan su ba ba makawa ba ba abun ba wanda zai mai daita ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب لما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب من ظنهم سيسكتاش لجدا النبي إبراهيم درانا suka ci mil arba'in da takwas suka isa garin annabi ludu da suka isa garin annabi ludu suka same shi da rana a wani kaulin wasu malamai sun same shi a gonarsa ne wani kauli sun same shi ya ɗauko itace zuwa gida ne wani kauli an samu ‘ya'yansa mata ne a bakin ruwa a bakin rijiya wurin shayarwa suka tambaye suka tambayi yassa yaya garin nan naku ana saukar da baki sai yan mata suka ce wai ai garin nan namu garin banza ne garin banza ne garin miyagun wasu miyagun mutane ne ba mutumin kirki a garin duk gaba sai dai wannan tsoho sai suka nuna babansu ga can sai dai shi zai saukar da ku shi sai suka zo da zuwan su annabi ludu ya gan su kyawawan su wace a'udhu billahi a'udhu billahi ga baki sun zo kuma a sharare za su ji labari yanzu za su su dame ni ransa ya ɓaci ya ɓaci inda zai sa kansa wato daƙa zar'an wato ransa ya ɓaci mutum ransa ya ɓaci shine daƙa zar'an wato da farko asalinsa raƙumi in an masa laftu zai rika tafiya ne haka sabi sabi sabi sabi sabi sabi amma idan an lafta masa kayan da ya fi ƙarfinsa to ba zai iya ɗaga kafarsa zuwa sabi guda ba sai kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan saboda nauyin kaya sai a ce yau sabinsa ya taƙaita wato an ɗora masa abin da fi ƙarfinsa kenan shine ake sabinsa ya taƙaita to sai aka mai da shi wato ɓaci rai kowa ransa ya ɓaci ransa inda zai sa kansa ya ce yau sabinsa ya taƙaita ya rasa inda zai sa kansa an ɗora masa abin da fi ƙarfinsa kenan shi abin ransa ya ɓaci da su wa za ka bihim zar'an ransa ya ɓaci da su ya rasa inda zai sa kansa hankalinsa ya tashi da ganin waɗannan baki wai ba bakin ne baya so ba abin da zai faru na abin kunya nan gaba ne in sun ji shine kawai ya dame shi shikenan ya ce ai garin nan garin banza ne mutanen nan kuma za ku shigo kan su ganku sai suka shigo gida sai ya rufe gida matarsa maza maza ta fita ta je ta ga a shirarai ai an yi baki kyawawa a gidanmu sai suka zo a guje da suka zo sai suka tanda suka ga sun ga baki kyawawa amma an rufe kofa suna ganin dai ga baki kyawawa amma an rufe kofa idan su zai ga bakin amma ba za su iya shiga ba shikenan da suka zo za su shiga wajen baki sai annabi ludu na ce don Allah don Allah ku koma don Allah kar ku kunyata ni wattaqullaha la tukhzuni fi dhayfi kar ku ji tsoron Allah kar ku kunyata ni cikin baki na don Allah ku ji- ku in don Allah ku- ku ku koma kai yau ina ina ma da ina dangi a garin nan su zo su taimake ni koran ku ina ma da ina da wani dangi mai karfi a garin nan wanda za su zo su taimake ni akan ku in huta da wannan abin kunya to shi kenan da dai su mala'iku suka ga damuwan annabi ludu ya rasa inda zai sa kansa ya ce ya ludu inna rasul rabbik karka damu faɗa masna a ayyuna fa zuku azabi wa nuzur karka damu ba mutane bane mu mala'iku ne dama abin da ya kawo mu kenan yaya waɗannan suke yace ai mutanen banza ne mutanen banza ne sai ya faɗa sau hudu mutanen banza ne mutanen banza ne ya musu shaida sau hudu wallahi mutanen banza ne ya musu shaida sau hudu to shikenan an tabbatar da rajmu a kansu kenan tunda an musu rantsuwa sau hudu su mutanen banza ne to shikenan sai suka zo suka matso yace ba su zo wajen mu ba su zo wajen mu da suka zo sai mala'iku suka fe, suka suka hura idon su sai suka makance fada masna a ayunahum fa zuqa azabi wa nuzur aka soma da su suka makance sai suka koma suna ihu an yi wasu baki masu sihi a gidan ludu kar kowa ya je gidan kar kowa ya je gidan Ah, fada masna a ayunahum fa zuqa azabi wa nuzur Ah, ah, hiya bi mata ga zar'a qala hadha yawmun asi ce wannan rana mawuyaciyar rana ce mawuyaciyar rana ce sai suka ce ba su zo wajen mu da suka zo sai aka aka hura musu ido suka makance suka koma to mun shiga kissar kenan amma za mu ajiye tunda lokaci yayi Allah ya mana gafara Allah ya ce mu sharrin masu sharri albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana gafara Allah ya jiga mu Allah ya jiga iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jikan magabatan mu Allah ya jikan musulmi maza da mata rayu da wata dukkan masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun mu da bukatun